حق قدره والجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الإسلام قال العافية الكريم إنان إذا أتاكي الفية الكريم إنان إذا أتاكي فصل في أهل طريق رشده بسم الله الرحمن الرحيم فصل في أهل طريق رشده وهدايته wannan fasali ne a cikin rukon ta farkin shiryarsa da kuma yadda ya kama hanyar gyaruwa gaba daya hanyar shirya gaba daya sun majala ba da wafati walidi ila na wahi magribin min balade ya dole fi alari ahalin lahi wa haka za ya kunu zulhi bahi فلقي القرب الشهير الطيب أحب أن ولده لكن أبى تلقي له ثم الولي من الحسن هو الذي قال له لا بد أن قام قام الشاذلي قبل ما كلمه وبأمور آلمة باطلة في قلبه وآمنا بما سيبدو منه بعد للورى ثم عبد الله نزل الأرجي جعله بعد كتاب الطيب وبعد الله عاد في أزماني طريق عبد القادر الجيلاني ثم طريق الناصرية يا حبيب ثم طريق القلب أحمد الحبيب ثم على الولي أحمد الأهب جلاله معه كرامات تشد أمره بما إليه يصل من المقامات التي ستصل ثم جلال جانب السعراء زيارة لباب الأولياء ثم الشرسال ثم ارتفع لفتح البيت برا برأ وزائر نبيه في سنة ست ثمانين وألف مئة ولقي الشيخ محمدا له سيد السماء وولده ناوله أقام تونس وسوسة سنة مدرسا ومنجزا أهل السناء لقي الإلج سبال الأولياء ثم جلال الهج بعد الأولياء لازم عبد إسلامه قيادة إن جاء مثل الرئيس السادة محمود الكردي والمصري لما أتى قال له أهيي أنت حبيب عند رب الحلق وكسر وياه له بالسلك قال له بعض ليالي أي شيء جنبه إلا الإله يا أهي قال له أجل قرباني يا قربا فهذه هي الأمنية فقال أبشر لك على منها فالها بشارة لا تنسى ثم جلى سنة شوك الثاني رضي الله تعالى عنه يقول ba da wafati walidi bayan mahaifinsa ya yi wafati shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da ɗaya mahaifin nasa da mahaifiyarsa suka yi wafati rana ɗaya suka yi wafati da mahaifin shoki jari da mahaifiyarsa da rana ɗaya suka yi wafati ila na wahi magaribi da zuwa sassan yamma min baladi daga garin su ainima ya juru shoki jari yana yawo fi ɗalali ahalin lahi a cikin neman bayan allah waliyyai wa haka za a kuma zunti bayan irin wannan mataki da shehu tijjani ya ɗauka haka dukkan ma'abucin faɗaka yake zamowa a rayuwa ba abun buri ga mai hankali irin ya samu saduwa da wanda zai sada shi da Allah wanda zai wanke zai nuna mana yadda za ka ka wanke daudar da take zuciyarka ka zama na Allah don ba abin da yake hana ɗan adam zamowa na Allah irin daudar zuci irin daudar zuci kada ƙyar ƙurar shahira sai shehu tijjani radiyallahu ta'ala mai kwamma da kurbi mai shura a tsayi shine muhammad tsayi alwazzani muhammad ibn abdullahi wazzani wanda wali ne malami ne wanda gidansu gidan malinta ne gidan ilimi ne ganin wato gida ne na walitaka an yi gaggan waliye a gida an yi gaggan waliye a gida a hazu an huwai da hu da ya karbi wurin shi wazzani daga gare shi lakin aba shi yace zai lakana masa amma shehu tijjani ya ce shi akwai wasu abubuwan da suke gabansa ba zai karɓa ba shi wanzani ya so shehu tijjani ya zama kamar wani mukaddami a ɗariƙarsa a wuridinsa amma shehu tijjani ya ce a'a yanzu shi ba ta ja wani yake ba ta ja kansa yake yayin kokari yake shi kansa ya samu wanda zai ja hannunsa ga Allah wanda wannan shine matakin da wasu nasu dangantaka ga tijjaniya a yau suke ki sai mutum shi kansa bai samu saduwa ba bai kai kansa ga wanda zai sada shi ga Allah ba amma kawai ya daɗa kansa ya zamo shehu ne ma yake kawai ya tura mutane ya tura mutane alhali ba abin da ya yanke bai san ko ina ba a hanya talqinahu ya kirkana masa sumar wali ya bin al-hasan sannan kuma ya gamu da wali sannan bayan shi sai da ɗayibin wanzani wanda shi ne farkon ne wanda ya gamu da shi a gagga yadda sai yi mai duka ke faɗa fa wani man laƙahu wattaru galiban ala jinsi ha wa ka'atun tattaji shakala lakin ɗayiban na ɗayibi maula ya bagiyar ɗariƙatahu min bayanin masmudatin nahala wasu huratuhu tuguni bi wanzana ƙabrahu falakala a falukiya min talqinihin rahaba wata hala yadda sai yi mai dutu yake faɗa sun wali ya hasan sannan bayan ya gamu da wali ɗayi bin muhammad ibn abdullah ya gamu kuma da wali na gari shi da muhammad ibn hasan huwa allazi shi muhammad ibn hasan shine wannan qala lahu da yace da shehu tijani labudda an tarqa maqam shazali ba makawa kai din nan sai ka kai matsayin da aka bayar ga abul hasan shazali yana matsayin da shehu shazali ya taka kai ma sai ka taka kabla ma kallamo wannan wali ya faɗa wa shehu tijjani wannan magana daga buwarsu kafin ma shehu tijjani ya ce masa ufa yana ganin sai ce kai din nan sai ka kai matsayin shazani wa bi umurin a'ala ma baɗinatin fi kalbi wannan wali ya ba shehu tijjani labari da wasu lamurra wanda ke oyayyu a zuciyarsa wa ahbala bi ma sai dubin hu ba'du wala ya ba shi labari da irin abin da zai bayyana daga gare shi nan gaba ga halitta su mata abdullahi nazar al-arabi sannan bayan nan shehu tijjani da ya je fas ya gamu da shugaba abdullahi al-arabi wanda yake yana cikin gaggan waliyai da aka yi a fas da alahu shi shehu abdullahi ya addu'a ga shehu tijjani ba da tsari tsaye bayan yi masa magana mai daɗi yi masa magana mai daɗi ya ce Allahu ya huzu ne Allahu ya huzu ne Allahu ya huzu ne Allah kama hannunka Allah kama hannunka wa ba da za bayan wannan a haza ɗariƙa abdulkadir da jailani shehu tijjani radiyallahu ta'ala mai ya karo ɗariƙa shehu abdulkadir da jailani fi zamani a wani zamani wato ya karɓi ɗariƙa shehu abdulkadir daga wanda yake yana da izini a lakkanata amma daga baya sai ya daina sun ma ɗariƙar nasiriya sannan bayan nan kuma ya karɓi ɗariƙa shehu ibnu nasir ibn nasir wato wanda mai daliya yusi annabirinsa yake yabansa a daliya ya habib ya masoyi sun ma ɗariƙar ƙubi ahmad al-hadid sannan bayan nasiriya shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya karɓi ɗariƙar ƙurbi ahmad al-hadid daga baya ƙyale ta sun ma alal wali ahmadin ahad sannan kuma ya je wajen wani wali wanda shi ma dai sunansa ahmad ya karɓi ɗariƙarsa jalalahu ma'ahu karamatun tashu da karamomi masu yawa sun gudana ga shehu tijjani tare da wannan wali wadda irin ganinta irin ganin irinta yana da wuya ganin irin wannan karamomin na da wuya ga habarahun shi wannan wali ahmad ya ba maulanmu shehu tijjani labari bima ilaihi ya silu min al-maqamat da abin da zai samu saduwa zuwa gare shi daga matsayin allati fatahatu wadda za ta samu gare shi suna jalali ya da saharai sannan bayan wannan yawon da ya ayamma sai kuma shehu tijjani ya doshi wajen sahara ziyaratar liba'ar lauliyari don ya ziyarci wani daga cikin gaggan waliyai wanda suke da shuhura a wannan wakacin su sana sannan bayan nan ya dawo tilmisana ya zauna a tilmisana ɗan wakaci kaɗan su matafa'a sannan niyyarsa ta ɗaukaka ni kasdi hajjil baiki da nufin ya je ya haji ga ka'aba barran yana managarci bara'a da yake yafe ta wa za'iran nabiyahu da niyya ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wa sallama yi sanata sittin samanin wa alfi biyati wurin shauti jani ya yi nufin zuwa yin haji a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da shida sannan wato muram shehu tijjani yana da shekaru talatin da shida kenan a duniya sannan yana ɗan shekara talatin da shida walaƙin sheha muhammada shehu tijjani ya gamu da wani shehi babba da ake ce masa shehu muhammadu lahu sito da a sannan ake jin sunansa gurare da yawa yana da amsa kowa suna sama amsa kowa da yake ta ɗaukaka wa wanda huna wanda shehu muhammadu ɗin ya ba maulamu shehu tijjani muridinsa a kama turusa wasu sata sana a nan ne a wannan shekarar ne fa maulamu shehu tijjani ya zauna a turus da susa shekara guda wato wannan shekarar shehu ya yi ta wani lokacin yana turus wani lokacin yana susa tsakaninsu daman ba nisa tsakaninsu ba nisa ya zauna shekara guda mudarrisa yana mai koyarwa wa muqizan ahlas sina yana mai faɗakar da ma'abuta gingadi a wannan zaman ne da ya a Tunis ya karantar da littattafai musamman littafin hikamu na Ibnu Ada'illa wanda a sannan ne a Tunis shuhurarsa ta ɗaukaka ya zama ana ba da labari cewa ga wani gagarumin malami da ya zo garin nan wanda duk ilimin ka in ka je wajensa sai ka karu duk ilimin ka in ka je wajensa sai ka karu ba sannan akwai gwamna baturke shi yake kula da tura sai ya rubuta wasiƙa ya aika wa wani mashiyar tijjani cewa na sami labarin ka an faɗa min irin ilimin da kake da shi shi ya sa niyya ta za a naɗa ka ka zama kai ne shugaban malamai na ƙasar nan aka kawo maulana mashiyar tijjani wasiƙa ya karanta da ya ganta ya karanta sai ya ninke ya sa aljihu a shagali da asusu ba ya baggar ya shiga jirgin ruwa ya baggar da ke fi yi tu musa ba alal auliya maulan mushau tijjani a zaman da ya a tunis ya gamu da wasu daga cikin waliye wanda yake nuna da irin ɗaukaka da ka samu a ilimi na zahiri in ka samu wanda zai riko da hannunka a tafarkin Allah to ka ba da kai gare shi duk wannan ɗaukakar da ka ta samu ta ilimi na zahiri ya sa ka ringa jin to kai wa ma kake bukata gare shi kowane abu da nasa mahallin kowane abu da nasa mahallin in ba ka mai da komai ga mahallinsa ba sai ka tabar gaza a rayuwa su majalalin hajji ba adunawi ya sannan ya yi kaura daga tunis yana mai niyyar hajji ya shiga jirgin ruwa a hazan na islami yake da tiyada yana mai ruko da cewa zai je ya hajji tare da cewa zai ba da ragamarsa an ra'isi sada daga wanda yake shugaba jagora na shugabanni in ja a misira in allah ya sa ya je misira a sannan a misira akwai wani waliyi mashuri shine shehu mahamudul kurdi shehu mahamudul kurdi wanda shi a dariƙa halwatiya yake asalinsa mutumin iraq ne a nan aka haife shi a nan ya fara girma amma daga baya ya koma misira da zama shi yasa ya koma mazaunin misira shi shehu mahamudul kurdi lamma a ta ya da shauki jalil wajen sayyidi mahmud kala lahu ya ce da shi ohayi ya dan uwana an tabibu inda rabbil halki kai dinnan masoyi ne wajen ubangijin halitta kai dinnan Allah yana son ka shauki jalil ya ce da shi kai na ka sami labarin ni masoyi ne na Allah sai ya ce Allah ne ya sanar da Allah ne ya sanar da ni haka kai masoyi ne nasa shehu tijjani ya ce masa na yi mafarki da kai ina tunis na ganka nake cewa da kai kaga jikina gaba ɗaya tagulla ce sai kake ce min da ni i jikin naka tagulla ce amma yanzu zan mai da tagulla ka ta koma zinari da shehu tijjani ya faɗa masa wannan mafarki nasa sai shehu mahmudu kuri ya ce yadda ka gani ɗin ya haka ɗin yake ehem sai kuma bayan kwana da kwanaki sai sai imam dukuri ya ce da shehu tijjani wanda kake bukata ne sai shehu tijjani ya ce ai ni babban kurbani yanci nake nema sai shehu babu dukuri ya ce ai zaka samu abin da ya faka shi ne ya ce wa kasabu ya hulahu ya bayyana masa mafarkin da ya yi sirki da gaskiya kala lahu shehu babu dukuri ya ce da shehu tijjani ba da lale bayan da lale ayu shay'in tadrubu inda ilahi ya wahai dan uwa wai ne kake nema ne wajen Allah dan uwana wai ne kake nema ne wajen Allah kana lahu shehu tijani yake da shi adlubu qurbaniya ina neman qurbaniyanci babba uzma babba fa hadhihi hiya al-umniya ni wannan ita ce burina fa kala sayyidi mahmud al-khuli yace abshir kai farin ciki laka alaminha za ka samu abin da ya fi ɗaukaka daga gare ta ya laha bisharatan latinha ya matsayin wannan magana da shehu mahmudul kurdi ya faɗa wa maulanmu shehu tijjani wadda ba a kaiwa ga fagenta ga ce ga iyaka abin da kake bukata a ce ai za ka samu fiye da haka ai wannan abu albishir ne mai daɗi sun ma atala lisairihi sannan ya ci gaba da tafiyarsa ya ɗaukaka tafiyarsa lamma falak makkata yayin da ya kai maka ama saba'atin shekara ta dubu da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai wato ya yi shekara guda a hanya amma fallarar yayin da ya gama ba haka samma an ulis salahi sai bincike daga bayan Allah managarta da suke maka faka da fiha ahmadu ya sahi a can an samu wani waliyi babba da ake kira saiwo ahmad ya aboki a haɗa an mai kaman shi wannan wali ba wani wanda yake da izinin ya gamu da shi in ba mutum ɗaya ba duk duniya in wani mutum ya gamu da shi to ran nan shi wannan kwanansa ya ƙare da ka gan shi kwadinin da zai afu gare ka sai ka rikice ko shi kenan sai a rabu da rayuwar duniya nan mutum ɗaya ne a duk duniya yake da izinin ya gan shi shi yasa shehu tijjani da ya je sai ya aiki wannan wajensa ya gashi gashi ya zo ga irin abin da yake bukata sai wannan shehi ya aiko masa da amsa mai gamsarwa wadda ba za mu ji ta har an mai kaman ya karɓi kimomi daga gare shi a sirarar da asirrai bila mulaƙati lahu jihara ba tare da ya game da shi ƙuru-ƙuru ba ba su zauna ba balle har a ce ya gan shi wanda ma zalika bil murasala duk abin da yake ya aku gare shi tare da wannan shehi ta fuskar sako ne ban tafi a shehu bihi shehu ya amfana da wannan wali wa qala la yace da shi wannan wali yace da shehu tijjani anta allazi kuntu lahu muntazira kai ne wanda na dade ina sauraron zuwanka da irsi asrari wa ilimi domin kai ne aka faɗa min za ka gaji duk asirraina za ka gaji duk ilimina lalira ba kokonto wa bar shaiha bi mauti yace da shehu tijani an yi mutuwa ta ta zo daman rashin zuwan ka ne yasa nake nan a wannan rayuwar amma tun da ka zo an yi aiki na a nan duniya ya kare eh ni aiki na na duniya ya kare wa ma ya'ulu amruhu lahu ya ba shehu tijani labari da abinda lamarin shehu tijani zai koma gare shi in udima bayan mutuwarsa sai da ya ce ai shi ne zai gaje shi to shi wannan mai masa hidiman nan wanda shi ke da izinin ya gan shi sai ya ce da shi shehu in shekara da shekaru ne ma hidima sannan kawai ba ya zo daga magarin ka ce wai shi zai gaje ka ni to ina hidima ta ta tashi sai shehu ya ce da shi ɗana lamarin ba hannuna yake ba dan da kake gani na ina da ɗan da ni na haifa idan da lamarin a hannuna yake ai da ba kai ma zan ba ba dan da na haifa zan gabatar a kan amma lamarin nan ba a hannuna yake ba wannan aka ce zai gaje ni kuma ya zan yi shi din ne zai gaje ni wa bil gahi da qurbin ya tafi bihi shi wannan shehi ya ba maulana bishir tijani labari da cewa zai gamu da wani qurbi da zai wadatu da shi fakana kulluhu sidqan safi baki ɗayan abin da ya faɗa wa shehu tijjani sai zama gaskiya ce ya abokina tsarkakakken abokina sai a tashi wa ba da fi'ili hajji hil mabruri alhamdulillah Allahumma salli ala محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين